من كرر الصورة للتنكيس يسجد من بعد للتلبيس ولا لإعلان أو الإسراج بآية في السير والإجهاد ولا لتكبيرة غير الإيد إذ فيه سنة مع التأكيد كمبدل التسميع ربنا وفي إبدالها التسميع خلفهم يفي تسميع نعم إبدالها التسميع إبدالها التسميع خلفهم يفي نعم كعكسه إن فات فيهما فقد ومبدل كليهما معا سجد فصل نعم فيما لا سجود في فعله من الجائز المطلوب ولا لفعل مستحب الحك حك حكم حكمي نعم حكم مثاله إرادة المعتم إدارة الموتى إدارة المعتم مشي كالصفين لسترة غدا إصلاحها إن سقط أو الردى إصلاحها.
إصلاحها إن سقط أو الردى إن سقطت أو الردى إن سقطت أو الردى أو الردى أو فرجة أو دفء مار قربة أو مشيه لرده دوابة وإن بقهقرى وجنبي حيث خف وفتحه على الإمام إن وقف نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يو بير جوة ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا على دبو دايا دا دليه دا أربعين دبيو wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara da da dubu biyu da ashirin miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna bau'ul musalli na babban malami al'allamatul kabir allamatul sudan abu muhammad abdullahi bin muhammad bin usman bin fodi rahimahullahu ta'ala muna roƙo allah maɗaukin sarki ya gafarta masa a wannan darasi shi ne darasi da tara kuma mun tsaya a baiti na 94 mallahu malhamda a ada ya sujudu au sahawa nau bi suratin tu'ayyadu a fasili wanda yake magana akan mala sujuda fi abinda in ka yi shi to ba a ce ka yi sujuda ba'adu ko qablu ba wanda ba mu ƙarasa ba yau za mu tashi baiti da da biyar. to daga cikin abubuwan da in sun faru a sallah mali yake cewa ba a neman ka kan cewa sai ka yi sujuda ta ba'adiyya ko qabliya akwai man karrara surata littankisi mutumin da ya maimaita karanta sura littankisi saboda ya yi upside down an gani ya yi sunkuyi sun ga ka'ida fatiha za ka fara yi sannan ka yi sura to shi da ya zo sai fara karanta sura sannan ya yi fatiha bayan ya gama dab da ya ruku'u sai tuna da ai ba daidai ya karanta karatun ba ya fara da sura ne sannan fatiha to yanzu wajibinsa shine ya maimaita sura ita fatiha ta yi tunda dama dole sai an samu taqdimu qira'atul fatiha ala qira'atis sura sai an gabatar da karatun fatiha sannan ayi karatun sura to yanzu in ya maimaita sura shikenan ya zamo kenan karatun surarsa wannan da ya maimaita ya zamo gyara ya uku kenan bayan gabatuwar karanta fatiha eh to wanda ya maimaita saboda sun koyi da yayi eh to shi ya sujudu to shi kan gaskiya zai yi sujuda ba a kyale shi ba eh kuma sujuda da zai min ba'du ba diya zai tunda kenan ya maimaita sunna har sau biyu ya yi sura karon farko akan kuskure sannan ya sake maimaita ta a matsayin gyara to wancan kuskuren da ya auku wancan sahawin da ya auku to jabrin sa shine sai yayi ba'diya shine yace yasjudu min ba'd zai yi sujuda ai min ba'di salam bayan ya sallami sallah lidat talbis saboda wannan cakuda wannan rudu da yazo da shi a sallah to in ba rudu ba wa zai fara karanta sura sannan yayi fatiha ai kaga sai sai rudu ko ba haka ba da shi ne ba na at-talbis bi ma'ana at-takhalit shakuda abubuwa ko kuma rudu da sauransu to wannan shi a za a yi an fahimci wannan kenan ko to sannan ya ce wala li ilanin sai ka koma can bi ayatin fi sirri wala li ilanin bi ayatin fi sirri to cikin abin da ba sai an yi sujuda ba'diya ko qabliya ba haka mutumin ne ya maimaita ya ainihin bayyana karanta aya guda a wurin da ake asuttawa kamar sallar azhar ko sallar la'asar ko raka'a ta ƙarshe a magarib ko raka'a biyu a sha'i na ƙarshe mutum ya manta ba da gangan ba ya maimaita ayar fatiha a'a yana karanta ta a bayani sai tunawa wurin asirtawa ne sai ya ci gaba bai sake maimaita aya ba ya ci gaba da karatun shi to tun da aya ɗaya ce balma sun ce ko da aya biyu ne ba komai amma in ya kai aya uku to wannan sai ya yi ƙabliya sai ya yi ba'adiyya idan sun kai aya uku waɗanda ya maimaita amma in a fatiha ne ba sura ba in a fatiha ne ayoyin da ya bayyana mahallin asirtawa sun kai uku to wannan zai ba'adiyya amma in aya ɗaya ce ko biyu to babu komai kuma ba sai ya sake maimaita su a bayyane ba dora kawai zai yi misali ya zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ya tuna ai dai azhar nake yi sai ya ci gaba maliki yawmiddin ya ci gaba da ya asirci har zuwa ƙarshe to babu komai a kansa amma in sun kai aya uku ko saba ga haka to sai yayi ba'diya haka awil israri bi ayatin fil ijhari haka shi ma hukuncin yake idan ya asirta aya ɗaya ko aya biyu a mahallin bayyanawa kamar sallah asuba raka ta ɗaya ko ta biyu ko sallan magariba raka ta ɗaya ko ta biyu ko sallan isha raka ta ɗaya ko ta biyu to sai ya asirta ya asirta aya ɗaya ko biyu sai tuno da ai asuba yake kuma asuba an ce a bayyana to sai ya ci gaba da bayyanawa ba tare da ya dawo baya ba sai ya gyara karatun nasa sai ya ci gaba to shi ma babu komai a kansa amma shi ba da sharaɗi kar su wuce aya biyu in sun kai aya uku to a nan malamai suka ce sai ya yi ƙabliya wasu kuma suka ce ba adiyar da zai yi wala li takbiratin ghairi al-eid haka mutumin da ya bar kabarbarin nan banda kabbara harama kabarbarin nan da ake yi na cikin sallah kabbara zuwa sujuda kabbara zuwa ruku ko kabbara ta tasowa sai mutum ya bar daya shi ba komai a kansa balma an ce duk wanda ya yi kabliya don ya bar kabbara daya to batsalat salatu sallah ce ta lalace saboda wannan kabbara fadila ce ba sunna ce muakkada ba eh sunna khafifa ita suke kira fadila mustahabbi an gane kuma ya gabata dama ya kawo mana sunnonin da su kadai in ka bar su ne sannan za ka yi kabliya to wannan ba ta ciki sai ya ce amma gairil idi banda kabarbarin idi idi raka'an farko dama an ce a yi kabarbari bakwai haɗe da ta harama a wata riwaya to sai yammanci sai yi shidda to zai yi zai yi kabliya ko kabbara ta raka'a ta biyu an ce yi kabarbari shida haɗe da kabbarar tashi to sai man ce ya biyat to shi ma zai yi kabliya kabbara ɗai a cikin kabarbarin nan na sallar idi kowace kabbara mu'akkada ce ta fi kabarbarin sallolin farilla ƙarfi saboda haka ita in ɗai kabbari ko liman ya bar su gaba ɗai to sai ya yi kabliya shi yasa ya baka isa suna yi iz fihi domin a cikin sallar idi to kabbara guda haka sani sunnatun ma'at ta'kidi sunna ce kuma tare da karfafawa ba sunna ce khafifa ba to da yawa wasu jahilai saboda rashin karatu za a ga irin masu samun raka'a ɗaya ɗin na a sallar idi in sun taso kai karatu ɗaya suke farawa a'a in aka tsere ma da raka'a daya liman ya sallame ka tashi to duk kabarbarin nan kai ma sai ka yi sai ka yi kabara shida din nan in kai kabara kan miƙe sannan kai kabarbari guda biyar sannan sai ka ci gaba da karatu amma kawai dai kana miƙiya ka fara karatu wannan jahilci ne na wasu matasa saboda rashin ilimi da rashin karatu sai suke kiyasin sallar idi din da sauran salloli to ba haka abu yake babin karatu ne komai sai an karanta ga yadda ake yin sa to shi yasa ake cewa matasa su tashi tsaye su yi karatu in baka karatu ha to ba ka da bambanci da dabba ba ka da bambanci da dabba wani malami ya ce bambancin ku wuri biyu ne kawai kana magana dabba ba ta magana eh dabba tana da bindi baya kai kuma baka da bindi baya shi dai bambancin shi dai ne bambanta ka da shi a wanda shi ba ku da bambanci inda ba ka da ilimi ka mubdilit tasmi'i rabbana wa fi ibdali har tasmi'a khulfuhum yali ko yafi ko nuskan da na ga rubuta yali amma dai yafi ya fi kyau haka cikin abubuwan da ba a sujudu sahwi kamar bilil tasmi ko mutumin da ya canza a tasmi sami Allahu liman hamida wanda ake yin za a taso daga ruku'u wanda ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamd ya manta wanga haƙƙin sai ya ce sami Allahu liman hamida in za a dago daga ruku'u to shi kuma sai ce rabbana wa lakal hamd to babu komai a kansa kuma ba sai ya gyara ba ya ci ɗaya gaba wa fi ibdali har tasmi'a khulfuhum yafi to amma in kabbara ce ya canza mahallin kabbara ya yi tasmi'i to nan sabanin malamai ya zo zai yi sujuda ko ba zai yi sujuda ba zai yi ba'diya ko ba zai yi ba'diya ba wurin ya yi ruku'u wurin ya ce Allahu akabar ya duka ya ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ko kuma wurin kabbara ya yi sujuda sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ko ya yi sujuda ta ɗaya zai taso ta biyu madadin ya yi kabbara sai ya ce sami Allahu liman hamidahu shi ya ɗauka ruku yake yi ashe sujuda yake yi to a nan tun da kabbara ce zai yi kabliya ko ba'diya to shine aka samu saɓani eh wasu malamai sun ce zai yi ba'diya wasu kuma sun ce ba sai yayi ba ka aksihi kamar inda ya akkasa wurin tasmi'i sai ya yi takabiri ya taso daga ruku'u madadin ya ce sami Allahu liman hamida sai ya ce Allahu akbar bisa mantuwa ba da gangan ba to shi ma nan dai duk akwai sabani na malamai da yazo akan cewa zai ba adiya sun ce ba sai ya ba adiya ba hukuncin shi guda da canza at-tasmi' da rabbana wa lakal hamd to amma suka ce in fata fihima su wayan ga wuraren guda biyu an gani mabdilut tasmi a mabdilut takbir bit tasmi ko mabdilut tasmi bit takbir su ne fihima wannan damiri yana koma zuwa gare su to in fata in riskar da su ya riga ya kubci misali in ya riga ya gangara zuwa sujuda to kaga mahallin riskar da sami Allah wa liman hamida ya wuce ya riga ya ya riga ya wuce babu shi sannan in ya riga ya yi ruku'u mahallin riskar da kabbara ta duka zuwa ruku'u shi ma ya riga ya kubce amma in bai kubce ba zai zo da shi idan misali ya zo zai yi ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida bai ida dukewa gaba ɗaya ba sai ya tuna to shi gyara shi juye sai ya ce Allahu akbar tunda akwai mahallin tadaru a gani mahallin bai riga ya abin nan ba haka lokacin da ya taso daga ruku'u in dai tsaye ki bai riga ya durƙusa ba to wurin taso wannan madadi ya ce sami Allahu liman hamida sai ce Allahu akbar to shi ma ya gyara saboda haka shi baya fauti sai in ya kai ƙasa in ne bai riga ya kai ƙasa ba to sai ya yi tadaruki ya riskar da shi shi ne ya ce faƙat ma'ana faƙat kaɗai ma'ana in fata fihe ma faƙat su biyun nan banda wancan na farko wa mubdilun kilaihi ma ma'an sajad eh to sai fuska ta hudu ita babu saɓani a kanta wanda ya canza da tasmi'i da takbiri ma'an gaba ɗaya wurin kabbara ya ce sabi Allahu liman hamida wurin sabi Allahu liman hamida ya ce Allahu akbar kaga shi biyu yayi kenan to shi wannan sajada sajada shi ba ya mai rangwame akan mi akan cewa ba sai yayi komai ba sannan ko malamai ba su riga sun yi wani sabani ba lokacin da zai ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida lokacin da ya taso daga ruku'u sai ce Allahu akbar kaga dai ya canza abubuwa ya ɗauki takabiri ya kai mahallin tasmi'i ya ɗauko tasmi'i ya kawo mahallin takabiri to shi wanda adda wannan sifa to shi zai yi sujuda ba'diya zai yi zai ba'diya shi ba yahi mai ko to wasu kuma suka ce kabliya zai yi don sujuda akwai sabani akan me zai wasu sun ce kabliya zai yi to babin ya kare sai faslun fi ma la suju fi ma la sujuda fi fi'ili ba la sujudu ba wannan rufu'a ba ta da wani mahalli saboda la nafiya ce lil jins fasli mai magana akan fi ma la sujuda fi fi'ili akan abin da babu sujuda akan aikata shi amma aikin da yake min al-ja'iz al-maqlubi halat ne a aikata shi a cikin sallah kuma balma al-matlub shari'a ta nemi ka aikata musahabi ke shi yadda wannan sifa duk abin da an ka ce ka yi an so ka yi to don ka yi shi ba magana kuma ka yi ƙabliya ko badiya tun da dama shari'a ta neme ka to mu riƙe wannan ƙa'ida duk abin da shari'a ta ce mustahabbi ne a yi to ba a magana sujuda a kansa wala li fi'li mustahabbil hukumi shine yace ba a yin sujuda ba'diyya ko qabliya don an aikata abin da yake hukunci ne musahabbi ne tunda in kai lada ma za a baka shi kuma wancan dama kuskure kai misaluhu ina misalin shi yace idaratul mu'tammi eh zagayowa da mamu da ke koyi da kai ka zo kana sallah sai wani yazo zai bi ka sallah musahabbi ne ya tsaya dama gare ka sai koma hagu gare ka ya tsaya sai ka sa hannu ka zagayo da shi ta baya sai ka dawo da shi dama to kaya aiki amma tun da wannan aiki musahabbi malamai suka ce ba sai kayi watan sujuda ba adiya ba tare da ce abin da kai amalin ne kayi fi'ilun eh duk da da ka bar shi har kuka kare sallah sallar ku duk ta yi da ba sharadi ba ne ma musa ya tsaya da maliman laisa sharfan ba sharadi ba ne wasu sun ce musahabi ne wasu sun ce wajibi ne amma dai ba sharadi ba ne dukkanin malamai sun ce in kun kai sallah kuka kare sallah ku ta yi amma an so a zagayo da shi a gyara shi kamar yadda abdullahi dan abbas ya aikata wata rana ya kwana a ɗakin halarsa maimuna sai ya ga cikin dare annabi ya tashi tsaye zai yi na filfilu qiyamul layli sai tashi shi ma ya arwalla sai ya dawo hagun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami ya tsaya sai annabi ya riko shi ya zagayo da shi ya dawo da shi dama sai mai da shi dama sai suka ci gaba da sallah to wannan shine zagayo da mai koyi da kai na biyu mashiyun kasaffaini ko kasaffaini da suturatin gada haka mashiyun kasaffaini tafiyar da mutum zai yi tafiyar da bata wuce tsawon sahu guda biyu ba mun san tsawon sahu ko to tafiyar da mai sallah ya yi wadda bata wuce tazaran sahu biyu ba wasu ma sun ce har uku shi a hikima shigar da kaf din nan ana kiranta da kafu kafu taslif duk sanda a fiƙi ka ji ana kaza kama kaza kaga an shigar da kafun to ana kira wannan kafun kafu taslif an fahimci wannan ko yawwa to kasafai ne ma'ana ha uku shi da ya ce lissuturatin gada ya yi tafiyan ne don ya gyara don wata sitira da ta kasance asali ya kabbarta sallah inda ya kabbarta sallah ba sitira a wuri sai ya hange ga wani duci can gaba ko wani ice ko wani garu wani katanga ko wani mutum to sai ya gangara gaba don shi sitira da shi to wannan tafiyar da ya yi ai aiki ce to amma babu komai amma kar ta wuce tsawon ta sahu uku in ta wuce tsawon ta sahu uku to sallah ta lalace eh eh don musahabi ne ya yi wannan tafiya ne saboda makaruhi ne ka yi sallah a faɗan wasu malamai babu sutura wasu ma sun ce haramun ne duk inda za ka yi sallah kowace iri ce ko cikin masallaci ne to malamai suka ce ka samu sutura ka ɗora wasu kuma sun ce a a mazhaban mu sai in ka ji tsoron wani zai gitta amma in kana tunanin za ka yi sallah haka kare ba wanda zai zai zo mu a mazhaban mu ba dole dai ka sa sutura ba eh to amma dai abin da yafi yafi zama daidai shine a sa sutura ko kana jin tsoron wani ya gitto ko ba ka jin tsoro wannan shi fi dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to haka islahuha haka kuma islahuha ba islahiha ba islahuha haka tafiyan shi domin ya gyara ta an gane domin ya gyara suturar ya sa suturar sai ta kwaɗi ice na yasa ko wani ƙarfe sai ta kwaɗi to ya halatta ya sai ya ɗan duka ya gyara ta sai ya dawo ya ci gaba da sallashi to wannan tafiyar da ya yi ba sai ya yi ba adiya ba don shari'a ta neme shi ya haka ba makaruhi ne ba shi da ya ce in saƙaƙot in suturar ta faɗi ƙasa awun rida ko kuma yafin shi da ya lulluɓa da shi yana sallah sai mayahin iska ya buge shi ya faɗi ƙasa iska ya kai shi can gaba to inda inda ya kai shi bai wuce tafiyan sahu uku ba ya je ya ɗauko abinai ya sake lullubawa babu komi ko hula bai zali yana tsalla zai hula ta ta kwaɗi iska ya kaɓe ta babu lahi ya ɗauko abi ta ya mai so ba laifi wannan aikin da ya yi ba a cewa sai ya yi ba a diya saboda ai ya yi aiki a dama shari'a ta so ya yi haka ɗin don makaruhi ne a yi sallah ba hula sannan makaruhi ne a yi sallah kuma da izari kawai shi kadai babu mayafi makaruhi ne wasu ma na ganin ma sallar babu ta an fahimci wannan to shi yasa malamai suka ce makaruhi ne ya dauko hular tasa ya dauko mayafin nasa sai ya ci gaba da sallar shi aw furjatin ko ko ya ga wata kusuwa can cikin sahu da ba kowa sai ya tahiya don ya je ya dade wannan kusuwa to shi ba babu laifi aw daf'i marrin qurbahu ko kuma yana sallah ya sa sutura sai ga wani shi ko ya zo yana so ya gitta tsakani ne da sutura to babu da shi ya dan ƙara ba gaba ya tare shi ya kwabe shi to wannan tafiyar da yayi duk aiki ne dala asulu shi ne rashin aiki duk aikin da bai shahi sallah ba karka yi shi dama duk waɗanda ayyuka shari'a ta so kai musahabbi ne in mutum ya zo zai gitta tsakaninka da sutura ka tare shi to in yana ɗan nesa da kai sai ka ɗan ƙara ba gaba ka tare shi amma wannan sai in kasa sutura in baka sa sutura ba ko ba ka da wannan hurumi tare mai gittawa wannan yana da alaka da wanda ya kafa sutura ba wanda ya zo ɗaya ga hila Allah yana sallah ba wannan duk wanda ya wuce ba baka da izinin ka tare shi baka da hurumi aw mashiyuhu li raddihi dawabba ko dawabbahu aw mashiyuhu ko ya tafiya li raddihi dawabbahu domin ya dawo da dabbarsa eh kun san ana sutura da dabba hmm? in dai ba kare ba ne kare ɗaya ba su tara da shi amma dabba kamar jaki ko doki ko raƙumi eh ko mutum duk ana sutura da su to kayi sutura da jaki kana nan kana zalla sai ya sa kai sai ka je ka dawo da shi to wannan zuwan da kai ka dawo da shi ba komai babu babu komai dan wannan aikin da kai sai dai in ka shigo da wani abu wannan ita shari'a bata ce ka yi shi ba amma dai in wannan da an ga ce kai shi ɗaya kai to babu komai ko ko a'a ba sutura kai da ita ba ka ɗan ɗaure ta ne ka gama sallah ka hawa abin ka sai ka wuce sai ta sa kai to babu laihi ka bi ta ka jayo ta ka sake dawowa da ita ka ci gaba da sallah babu komai wa in bi ƙaƙara kuma wannan tafiyan koda da baya da baya ne ba wai dole sai in gaba bane ko da tafiyan baya ne kila dabbar baya take kuma yafin naka da ya faɗi iska baya yayi da shi ko hular taka iska baya yayi da ita to kana iya tafiya baya da baya baya da baya kar ka ba alƙibla bai hmm sai ka dinga tafiya baya da baya baya ko kuma sitirar da kake son kai baya gare ka take sai ka jayo baya baya baya baya baya wajen bin ko koda ta gehe gehe ne bangaren dama ko hagu dabba kila dama gare ka take ko hagu gare ka take ko mayafin iska ya kai shi dama gare ka ko hagu gare ka sai ka dan yi tahiya kana karkatawa haka to in dai bai wuce tazaran sahu uku ba babu komai haisu khaf eh a lokacin da abin yayi yayi karamci sosai ma'ana aikin bai yawa ba sosai haka cikin abin da babu sujuda akan sa wa fathuhu ala al-imami in waqa ko yi wa limamin sa yi wa limamin sa fathu eh kai ma limamin ka budi ka ta da shi in waqa amma in ya tsaya eh domin wala yuftahu ala al-imami illa idza waqafa aw afsada al-ma'ana wayan ga abubuwa guda biyu suke sa awa liman fatahi eh na farko ya zan ya tsaya tsayawansa kenan yana nuni akan yana neman agaji shi ne maganan malam mai ahalari illa izan tazar al-fatha yanzu yana neman a masa buɗi tun da ya tsaya ke amma in bai tsaya ba ko kowa yake yi da aya ya kai ya dawo ya kai ya dawo tunan in kai mai buɗi wa sallaka ta lalace don ka sani a gane ko saboda bai akwai bukatar ya gyara to sai a kyale shi a bar shi ya ta kokowa da ayoyin shi tunda da ya gano ya kuskure kuma yana kokarin ya gyara ya kai ya koma ya to nan kar wanda ya masa buɗe wannan shine sharadi da yawa wasu suna wasa da sallah suna wasa da sallah a mai da sallah kamar gatana ko hira ko wani abu abu ne wanda yake yana da hurumi abu ne kuma shi liman haƙƙin sani sai in ya bukata na biyu shine in afsadal ma'ana ya bata ma'ana an gani mu ma'ana suka ce wadda ke kawo lalacewar ayat ma'ana koda ya canza li'irabin aya in dai canjin li'irabin ayan ba zai canza ma ayan ma'ana ba to ga kyale shi haka dan ya canza hukuncin tajwidi ba a wa mutum gyara dan ya canza hukuncin tajwidi don bai yi kalkala ko bai yi madda to ba a dawowa da shi an fahimci wannan sai in kuskuren yana bata ma'anar aya kamar wurin alhamdu sai ce alhamdu ko alhamdu to wannan yana rusa aya an gani yana rusa ma'anar yawwa ko iyaka na abudu sai ce iyaka na abudu ku saurara mana ko iyaka na abudu sai ce iyaka na abudu wanda shi ma yana canza ma'ana da akwai banci hunaka farqun baina iyaka wa iyaka yan ce al iyaku a larabci shine dawu shams hasken rana bi takhfif iyaku iyaka haka akwai bambanci wajen an'amtu sai ce an'amtu madadin ta ya ceto to ire-iren waɗanga kurakuran su ne ko da liman bai nemi a gyara ba za a gyara masa amma don ya bar madda don ya bar kalkala kowace iri ce don ya bar madda kowace iri ce duk wani hukunci da zai bari na tajwidi to ba a dawowa da shi muna fahimtar wannan ko so saboda haka da aka ce a wali man fatahu malamai sun gita sharuɗa in ka yi fatahu ba da cikar waɗannan sharuɗa ba to kai mai fatahin sallar ka taro shi ka kawo agaji kuma ta yi cikin ka sai biya ka yi eh haka ko da ya yi makaruhi to ba a mai fato a fatawan da yawa daga cikin malamai kila yana bakarewa da Ali Ibrahim to kakka mai sai bakare kyale shi don abin da ya ba haramun ba ne ko ya tsallake aya in dai ba fatiha ba ce to a kyale shi an fahimce ni saboda haka dan ya tsallake aya ba a cewa dole wai sai an dawo da shi wai dai dole sai ya zo da tartibi eh ko kuwa a tunda yana yana yana wannan sura ya koma wata sura dole sai an dawo da shi to wannan duk jahilci ne da rashin karatu da rashin fahimtar addini da mutane na yin abubuwa da kwakwalwa ba da ilimi wayancan sharuɗa guda biyu su kawai da an gane yawa shi yasa ya ce in wa kafa duk abin da ka ji liman na in dai bai tsaya ba kakka yi magana sannan suka ce kuma an ya kuna alfatihu ƙariban bil imam shi mai fatahin nan ya zamo kusa ga liman kar wanda a sahun baya ya yi fatahu ga liman ko sahu na biyu ko na uku a wanda a kusa ga liman kuma an ya kuna wahidan an ya kuna alfatihu wahidan ya zamo mutum ɗaya an gani? eh me yasa in an ce wancan ya je wancan ya je to sai a kawo ta shi shi sai ku rikita limanin ko wannan baya faruwa sai ku kawo ta shi sai liman kai ka je ho gyara wani ma kuskure ma yake je ho da niyya kuma ya gyara yake sai ka ga yana je ho ayan ma ba daidai ba wai shi dai a tsaira da har da qur'ani a saman shi wai shi gwani ne to mutum ɗaya ake bukata sannan ya zama dab da liman an gane yawwa saboda wanda a kusa ga liman suka ce ya fi iya kiyaye kuskuren liman saboda ya hejin abin da liman ka waɗi sama ga wanda a baya in dai ba yana da matsalar ji ba ko ba haka ba sannan sautin shi kai tsaye zai fi saurin kai zuwa ga liman saɓanin wanda mi a baya to amma sai ga cikin masallaci ana kyaran gyara sahu na ɗaya wani yayi na biyu wani yayi na uku wani yayi gaba ɗaya sai a rikita ne wannan wani irin addini ne a mai da addini wasa wannan ba daidai ba ne ya kamata a yi karatu a karanta abubuwa da ƙa'idodi kuma a sanya ake yin su to da aka ce a yi fatuhu wannan gaskiya ne kuma sunna ce a bisa wannan ƙa'idodi an fahimci wannan ko? to saboda haka sai a kula da wayan ga abubuwa za ka duk sanda ka ji lima yana ƙoƙarin ya gyara to a kyale shi a kyale shi ɗayan biyu ne ko dai ya gyara an samu nasara in bai gyara ba kuma ɗayan biyu ne ko uku ko dai ya tsallake ayan ya barta ya fada wata aya ko ya fada wata sura ko kuma ya ruku ko kuma ya jira ya yi shiru shirin da ka nuna cewa yana buƙatar taimako to nan ne za a taimaka masa amma in yayi gyara ya ki gyara ya ruku to shikenan sai a kyale shi in yayi gyara ya kasa gyara ya faɗa wata aya ya barta da an bashi wannan dama ko ya koma wata sura to sai a kyale shi za a dai ƙara bayanai nan gaba insha Allah كذاك الصد فيه من تساؤب haka taushe baki rufe baki saboda hamma au gairihi ko wani hamma mutum na sallah ya hamma sai rufe bakinsa to ba a cewa shi ma sai ya yi badiya duk da aiki ne ko bai cike ayyukan sallah eh amma ha bai ba tsayanil yusra obi an hana mutum ya toshe baki ne da cikin hannunsa na hagu da ya nuna ƙazami haki hannun hagu da ake yaye majina ake wanke kashi ake wanke fitsari kuma ka zo hamma ka zo ka maka eh wannan akwai tsafta to wannan ba daidai ba ne shi hannun hagu duk wani abu na karamci ba a yi da shi ba a cin abinci da shi ba a shan abin sha da shi ba a riƙon abinci da shi ko abu za ka ci ka riƙe shi da hannun hagu an fahimci wannan yauwa saboda haka shi an yi shi ne an ware shi ne don a kawar da karanta kamar yadda ba a shafe majina da hannun dama yadda wasu kazamai ke yi ya fyaci majina kar kuma sai haga ya ɗauko hannun hagu ya maka hannun dama ke ya maka madadin ga hannun hagu ai shi ne aikinsa ko yau to makaruhi ne in ka yi hamma to ka sa hannun dama sai ka rufe bakinka ko cikinsa ko baya gare shi eh in kuma ba ka da dama din to hagwa gare ka an ka ce ka sa baya gare shi sai ka yi haka amma dai ba yadda ka sa nan ba yadda ka sa nan to kaga wannan tsafta ake koya ma to wasu za a ga babu ruwansu ko sai a ga yana shan arake da hannun hagu kuma inda yake rika da hannun hagun sai ga yana aza haƙora ne da harshe ne wurin ko a wanke cokali da hannun hagu ko kofin ruwa duk kazanta ne ba addini ba ne saboda haka sai a dinga kokari wasu ma sun ce ana ɗaukar cuta cikin littafin sa masalihul insan ya yi bayani ya ce ana ɗaukar cututtuka na haɗa hannun hagu da ababen da ake ci ko sha da za su iya haifar ma mutum rashin lafiyan da sai shi ta magani ba lafiya to shine yace obi an hana bi batin al-yusra a toshe hannun a baki da hannun hagu kazaka tasbihu rijalin wa nisa haka tasbihin da mazaje za su yi ko mata don wani abu ya faru a sallah dama an ce in wani abu ya faru ga liman na kuskure a sallah to sai a yi mai tasbihi a ce da shi subhanallah subhana Allah amma ba ko ina za a ce subhanallah ba shi ma yana da sharri wanda zai ambace shi nan gaba an fahimta mu a mazhaban mu malika ba bambanci tsakanin mata da maza kowa tasbihi saboda sun ce at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa' to sun ba da amsa akan wannan hadisai suka ce akwai hadisin da ya ce ya shafe shi cewa in wani abu ya faru a sallah to a yi tasbihi sannan suka ce annabi sallallahu alaihi sallama da ya ce inna mat tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin nisa ko at tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin nisa ba wai yabo annabi yake ba su kan mata yake saboda wata rana ana sallah sai wani abu ya faru a sallah sai aka dinga tabi na abai suka dinga tabi da shi da karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin sahihul bukhari cewa ai tasbihi maza ke yi tabi kuma wannan ai na mata ne to suka ce annabi yana bayani ne akan cewa wannan aikin mata ne ba aikin maza ba ne kenan suka ne to shi da suka ce da mata da maza kowa tasbihi zai su kuma hanafiya da sauran shafi'awa suka ce a'a kan mace ta yi tasbihi ta yi tafi saboda muryar mace a wurinsu al'aura ce mu kuma a wurin mu malika muryar mace ba al'aura ba ce amma a hanafiya to muryar mace al'aura ce shi yasa suka hana mata ta yi wa'azi da sauransu amma mu a mazhabin muryar mace ba al'aura ba ce in dai ta yi ta murya ta al'ada ba ta kalle ta ba da sauransu to shine yake magana a nan lil hajati tasbihi in an yi shi saboda haja ashe sai da bukata ko sai ce at-tasfiqa ghayruna i'tasa gairuna wani mai wata mazhaba wanda ba mu ba shafi'awa da sauran wasu malamai ita sa at-tasfiqa su sun zabi mata su yi tabi su sai ratsa suka rarrabe sai suka fassara wancan hadisi a zahirin sa at-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa suka ce a annabi bayanin hukunci yake ku maza ga na ku tasbihi ku mata ga na ku tabi su sai suka zabi wannan كذلك القليل من كلامي ليصلحها أو أكب لو كو أو أكب السلام وتنسكن أو وتنسكن لو ما دي لو يافكو كذلك حكى القليل من من كلامي مغنى يكدن ليصلحها دن يجارا wannan sallah din lau akibar salami ko da ko bayan an sallame sallami sai wani daga cikin mam ko shi limamin ya yi magana wadda za ta taimaka don a gyara sallah kamar kila ya sallame yana ganin kamar sallan nan ta cika ko ba ta cika ba sai tambaye mamun su wai ko an ya sallan nan ta cika ai liman raka uku mun kai a to ku tashi mu karasa to wannan maganar ba laifi babu komai in dai bata in bata wuce jimla biyar ba in ta wuce jimla biyar an ce ta lalace to shine karatun da zamu yi wani sati insha Allah ta'ala Allah ya taimaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh